بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من أقول يا جعل ملكي دا يسري مساك هدواء وانا سافية سافير ثلاثة ashirin da bakwai ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin da hudu ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiya za mu tashi yau darasinmu na tamanin da bakwai a karatun da muke a littafin izafatul lafan fi masayidi shaitan المال ابن قيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى منا بابي نشاء kan maganin ko magungunan cututtukan zuciya wadda sukan auku ta hanyar ran mutum ya fi ƙarfinsa wanda malam ya gangaro mana cikin har zuwa magana akan daga cikin magungunan da za su yi maganin wannan cuta shine bawa ya riƙe wa kansa hisabi na biyu kuma shine saba wa ran yayin da ran ya umarce shi da abin da ba daidai ba to a maganar hisabi din shine ya ɗau lokaci yana kawo mana nassoshi daga magabata da irin maganganu da suke wa kansu na wa'azi ko suke wa al'umma wa'azi akan yi wa kai hisabi ma'anar yi wa kai hisabi kamar da muka sani lafazin hisabi daga lissafi ne mutum ya lissafa abubuwan da ya aikata masu kyau ya ci gaba wanda ba su da kyau kuma ya gyara to ɗan adam inda yana so ya ci nasara ya warke ya zama lafiyayye dangane da waɗannan cututtuka na zuciya to babban mataki shine ya riƙe wa kansa hisabi fa innal insana adra bi nafsihi min ghairihi babu wani dan adam da wani daban ya fi shi sanin kansa kowa a cikinmu ya fi kowa sanin kansa da haƙiƙanin yadda yake tsakaninsa da Allah to kai kanka hisabi ka zauna ka riƙa waiwaye ka rika tunani ka rika duba abubuwan da kake aikatawa to a ci gaba da waɗannan maganganu da yake kawo mana na nasihohi za mu tashi akan maganar alhassan al-basri da yake faɗi akan wannan mawdu'i na muhasabatin nafs alhassan al-basri yana cewa al-mu'minu qawwamun ala nafsihi shi mutum kamar mai tsayuwa ne akan kansa ma'ana shi ke shi ya san kansa shi ke kula da kansa idan ya ci nasara ta hanyar ayyuka nan banda abin da ya shafi falalar Allah da taufiƙin Allah wanda duk shi ma yana cikin abin da mutum zai nema amma dai kula da kanka a matsayin kai ne mai kiwon kanka to shi ake nufi da ƙawwamun ala nafsihi anan haka dan adam shine mai kiwon kansa idan kan ya gangara mahalaka to ɗan adam shi zai ji a jikinsa cewa wannan hanyar fa ba ta ɓullewa ba ce bari in koma saboda an riga an masa wa'azi an gaya masa abin da yake daidai an gaya masa abin da ba daidai ba an ce ya yi daidai an ce ya nisanci abin da ba daidai ba wannan shine ma'anar almu'minu qawwamun ala nafsihi shi mumini shine mai kula da kansa ba ana nufin ya cire kular Allah a kansa ba amma tsananin wa'azi ne ɗan adam yake wa kansa cewa to in an barka da kanka fa babu mai kula ka sai kai kanka in ka shiga aljanna kai ne in ka shiga wuta kai ne idan ka kalli ta bangaren in ka kalli abin ta bangaren mai ta bangaren sababi wato na aiki tunda ayi Allah madauki ya faɗa kullum in ya faɗi sakamako zai ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne na abin da suke aikatawa ashe kenan aiki sababi ne na sakamako sababi kuma qad yatahaqqaq wa qad yatakhallaf to ba wannan gefen muke zance na imani da kaddara zancen abin da zai auku daga bawa na sababin ya amfani kansa na sababin ya cuci kansa wannan shi ake faɗa in ka san aikinka zai iya kai ka a matsayin sababi ka shiga aljanna kuma sai ka aikata aikin da zai shigar da kai aljanna ka zama qawwaman ala nafsika in ya zama aikin da zai kai ka ka shiga wuta ka san shi kuma ka aikata aikin da zai kai ka shiga wuta to kai sai ka fasa aikin da zai kai ka shiga wuta to ka zama qawwaman ala nafsika nafa'ta nafsaka min haythu innaka fa'alta ma yanfa'uka wajtanabta ma yadurruka ka zama mai hankali to wannan shi yake nufi da abin da ya shafi dan adam ko mumini shine qawwamun ala nafsihi ba ana nufin Allah baya kula shi Allah ba shine domin Allah shine qayyum ko shine alhayyu alqayyum ma'anar alhayyu qayyum ko dama shine shi rayayye ne kuma shine mai tsayuwa da rayuwar kowa yawa shi ke kula da rayuwar kowa to nan ma'anar wannan shine a matsayinka na wanda kake aikata sababin to ka sani cewa kai ne fa mai kula da kanka duk wanda ya gan shi a aljanna to sababin asali daga gunsa yake Allah ne ya ce imani kuma imani da bai imanin ba ba zai shiga aljanna ba an gano nan yau amma kuma akwai abubuwa da suke haɗe da hakan na taufiki da gamdakatar da Allah zai mutu an dai fahimci me nake ne to ya shiga bai ke cewa yuhasibu nafsahu lillah shi mumini yana wa kansa hisabi don Allah وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا تكاجي شي حسابي نرن قيامة yana yin sauƙi ne akan mutanen da suka yi wa kansu hisabin duniya kaji wannan zancen? a maimaita shi? hisabin gobe ƙiyama yana yin sauƙi ne akan mutanen da suka yi wa kansu hisabi a duniya in ka tsaya ka duba aikin da kake aikatawa ka gyara na gyarawa wanda kuma yake mai kyau ka ci gaba ka ɗore akan aikata shi kullum kuma duk abin da za ka yi kana lura in ka zo za ka aikata za ka duba kai in fa ne kaza to akwai kaza zai biyo baya akwai kaza zai biyo baya abu kaza da na aikata rana kaza da hannuna abu kaza da idona abu kaza da kunne na na saurari abin da yake ba daidai ba na duba da idona na kalli haram na sa hannuna na ɗauki abu kaza na rubuta kaza ba daidai ba na yi amfani da hannuna na yi duka na zub da jinin wani ko na zalunci wani na taka da kafata na je wurin haramun da dai waɗannan irin abubuwa sai ka duba abin da kake sai ka fasa ka tuba daga na tuba wanda ba daidai ba ka ƙara ƙaimi kuma akan abin da yake mai daidai to wannan in ka ne wa kanka wannan toron kiyama me za a duba kun fahimci zancen idan a duniya kai wa kanka wannan hisabin kace nayi kaza na tuba nayi kaza na tuba nayi kaza na tuba duk abin da ka tuba toron kiyama ba za ka karanto shi a cikin laifukan ka ba to hisabi yayi sauki ko bai sauki ba shine abin da ake nufi daka in kana wa kanka hisabi a matsayinka na mai hankali to ka rage wa kanka hisabin ran kiyama ran kiyama kawai kana zuwa sai a ce wuce wannan abu da daɗi zai yake a ce ka zo kawai sai a ce a karɓa kalla a shi kenan ka wuce wani ɗan wani a ɗaga a kira sunanka kowa ya ji yau ka tsallake ba cin mutunci ba abun kunya ba komai duk abin da ka taɓa yi ɗin nan mummuna marar kyau duk an lullube shi an yafe wuce ka tafi saboda me a duniyar ka lissafa ayyukan ka tuba da kanka amma an kai ta yin abinka gaba gadi baka damu ba to aka je lahira za a karanto da littafi kaza da kaza da kaza da kaza da na haƙoƙin mutane da na haƙoƙin Allah kuma kullum duk abin da kai gwargwadon rana gwargwadon awa haka za a zo maka da shi kamar bidiyo kana gani ubangiji baya mantuwa ba abin da zai manta daga shekarar da ka balaga duk abin da ka yi sallah ɗaya in ka rasa ta ta farilla duk a lissafe ki marin wani ba tare da haƙƙi ba duk abin da ka yi komai ka ci an rubuta shi za a tambaye ka kuma kuɗin da ka sayo wannan abin daga ina yake ta ya ka samu kaza ta ya ka samu kaza yanzu ga a duniya nan ana tambayar mu abubuwa ba ka je mai sunan shi ka zama wani abu kawo maka form din code of conduct za ka cika ka mallaki kaza ka sai ka faɗa wannan daga wuri kaza ka siyo wannan wuri kaza ka siyo ga shi nan wani katon form kai wajen kwana nawa kana cikawa kuma ka wannan dan adam ne a duniya za ka iya masa ƙarya dan adam wanda za ka iya ma ƙarya amma duk da haka za ka ji gaban ka na faɗuwa saboda za a tambaye ka to ballantana ubangiji da ya halice ka kuma shi kana faɗi ya san gaskiya ka faɗa kana faɗi ya san ƙarya ka faɗa ba dama a ɓoye masa wani abu haka kaga idan a duniyan nan wallahi inda muna wa kanmu hisabi za mu zauna mu lissafa abin da muke yi wallahi da kowa ma zai zauna lafiya saboda ba za ka cuci kowa ba za ka ce in na cuci wani fato akwai kiyama in ya zama ran kiyama babu mai shiga aljanna fa da haƙƙin wani ko abin da kai baka sani ba sai an kira wanda kai baka sani din baka taka masa kafa a ce shi ma ya taka maka kafa saboda ka taka masa bai yadda ba Allah ba zai bar shi a wuce zancen an zalunce shi bai yadda ba kuma abin ya wuce sai an kira ka ina wanda ya maru wani bai sani ba dabbobi da kuke gani wannan abin nan faɗan da suke wannan ya soki wannan da ƙaho sai Allah ya kira su wanda duk aka soke shi ba haƙƙi ya rama waɗannan fa ba ba abin nan bane ba mukallafai bane in an gama kuma sai a ce ku ni turaba su zama ƙasa cikinan su zancen su ya ƙare a yi zalunci dai Allah ya bashe ta fa haka babu kar kai tsammanin wannan daka duk haƙƙin da yake kanka da bashin da ka biya da gona da kaci filin wani da ka matsa duk waɗannan abubuwan ka gyara su a duniya kafin kiyama Allah ba zai bar su ba kuɗin al'umma da ka ɗauka ba da haƙƙi ba ta kowace hanya yana nan a rubuce ka yi ƙoƙari ka yi tunani ta duk yadda za ka yi kana mai da shi a hankali in akwai dama ka rubuta wasiya in ka mutu a bada kaza a bada kaza a bada kaza kana ganin abun kamar da wahala Allah ba zai bar haƙƙin ɗan adam in dai haƙƙin wani ne da haka nan gibar wani da cin mutuncin wani innal muslima kullul muslimi alal muslimi mene haramun damuhu wa maluhu wa irduhu haram Allah ba zai bar su ba haka in ka sa wannan abun a zuciya karka ce addini ne mai tsanani a kai ka aikata lokacin da abin ya zo da kai control ɗin kanka ka ce kai na haƙura ba wannan ne ƙarshen duniya ba ba daga nan zan mutu ba duk talaucinka duk abin da zai zo maka ba naka ba karka taɓa shi ka bar shi sai ka ga Allah maɗauki ya mayar maka fiye da shi ta wata hanya ɗin duk wanda ya bar wani abu na haram kuma don Allah ya yi haka to sai Allah ya musanya masa mafi alheri inda muna tuna da wannan wallahi da ka da kowa ya zauna lafiya baka ci haƙƙin wani ba baka saci dukiyar mutane ba baka komai ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu damar hisabi kuma ka gafarta mana abin da muka yi ba daidai ba a wannan rayuwa to hisabi yana sauƙi ne akan mutanen da suka yi wa kansu ma'ana hisabin lahira yana sauƙi ne ran kiyama din akan waɗanda suka yi wa kansu hisabi a duniya وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة شيكما حساب دين لن قيامة yana wahala ne yana tsanani akan mutanen da suka ɗauki wannan lamari ba tare da muhasaba ba mana lamarin duniyan nan suka ɗauke shi kawai ba abin da ya dame su su shiga nan su kutsa can su fito daga nan abin da ya dame su kawai shine bukatar su ta biya kowace irin hanya za su bi bai damu ba wani kai masa wa'azin ma wannan abu kaza fa kaza da kaza ne shi da Allah malam ku kyale mu wannan zancen yanzu da Allah wa yake irin wannan zancen ma ai ba za a iya ba zuciyarsa ma bata damu ba hankalinsa ma bai tashi ba baya jin ma ya aikata wani abu to ba hatsari irin wannan Allah kyauta mana to amma in mutum yana wa kansa hisabi to abin zai zo masa da sauki ya ci gaba ce innal mu'mina shi mumini yafja'uhu shay'u wa yu'jibu abu zai zo masa ba zata sannan kuma abin ya bashi sha'awa shine yu'jibuhu ana ya ji dadin ina ma ya same shi mana abu dai da alheri ya zo masa ba zata kuma ya bashi sha'awa je yana son sa fa yaqulu in mumini ne sai ka ji ya ce wallahi inni la ashtahika zai gaya wannan abun a zuciyarsa yace wallahi ina sha'awarka ya wannan abu gida ne mota mata da duk abin duniya zai zo masa ba tsammani kuma abin yana sha'awarsa sai ce wallahi inni ashtahika ina sha'awarka wa innaka lamin hajati kuma lalle kana cikin bukatata da nake bukata walakin sai dai kuma wallahi ma min silatin ilaika amma ba ni da hanyar da zan same ka haihata haihata ma'ana shi da kansa zai wa kansa hukunci ya ce ya rabu da shi gashi abin yana ba shi sha'awa amma ya yi hisabin cewa in ya samu kaza da kaza da kaza za su biyo baya sai ce ya haƙura shi ne ce haihata hila baini wa bainak an shiga tsakanina da kai wannan kenan abin da zai zo masa yana sha'awa yace wa yafrutu minhu shay'u wani abun kuma zai kubce masa fayarji'u ila nafsihi wani abun yana so ya kubce bai same shi ba wannan fa ya zo masa kuma yana bashi sha'awa amma ya guje shi wani abun kuma ya kubce masa bai samu ba fayarji'u ila nafsihi sai koma zuwa kansa yana gaya wa ran fa yaqulu yace ma aradtu ila hada dama ba ni da buƙatar wannan mali wali hada ina ni ina wannan abu dama ya je ba neman sa nake ba wallahi la a'udu ila hadha abada yace wallahi ba zan koma zuwa ga wannan ba har abada ko a ce da yana da shi din abun kuma ya kubce masa yace to shikenan shi har abada ba shi ba shi haka mumini zai dan ya zauna salim alim wajen alakarsa da ubangiji duk abin da ya shafi wannan harka ta duniya to ba shine ya dada shi da kasa ba kamar da kuke cewa sai ce innal mu'minina qaumun su fa mu'minai wasu irin mutane ne auqafahumul qur'an qur'ani ne ya tsaye da su ma'ana in qur'ani ya ce ku yi nan sai ri su yi nan in qur'ani ya ce su yi nan ri sai su dawo nan haka suke inda qur'ani yayi nan suke wa hala bainahum wa baina halakatihim qur'ani ya shiga tsakanin su da abin da zai halaka su in dai mutum mumini ne to alkur'ani ya shiga tsakaninka da abin da zai halaka ka an riga an gaya maka abu kaza mai kyau ne ka yi abu kaza marar kyau ne kada ka yi innal mu'mina asirun fid dunya ya ci gaba da wa'azin yace shi mumini ribataccen yaƙi ne kamamme ne a duniya dan furzina ne a duniya kodin an daina cewa furzin ko correctional me ake cewa yanzu hmm center duka dai don wurin gyara tarbiyya reformation da correctional da ana faɗi wai kun san fa'idar haka abu ne mai kyau faɗin wannan kalmomin saboda abin da yake samun mutum ya sauki gare shi ana cewa prison wurin garkame mutum to amma an ce an kai ka ne ka dan gyara hali kun san kai kuma in shiga cikin wani zance daban suna cewa psychologically dan adam sa shi a wani wuri din nan a ajiye shi ya zama wani lokacin ma ka samu baya magana da kowa irin wasu masu girman laifin haka ake sa su a wani wuri daban ko kafin hukunci ko kuma ma bayan hukuncin wani azaba ce a barka kai sati ɗaya baka ga kowa ba baka ce wa kowa komai ba ba komai ba duka ba zagi sati guda baka ce wa kowa komai ba psychologically azaba ce in ya ci gaba kuma sai mutum ya haukace saboda ɗan adam ba a yi shi don ya zauna shi kaɗai ba dole mingilin ya alaƙa ya interacting da mutane to wani akan sa shi hakan don ya gyara to in ya tuno cewa wurin azaba za a kai shi sunan ma daga an faɗa sai ka ji wani jikinsa ya fara ɓari amma aka ce correctional center dan wurin gyara hali ne kaza da kaza ai dan tsayawa za ka yi dan kafin lokaci dan hali ya canza nafsiyan din haka psychological sai ka ji dan sauki saukin abu me yasa mara lafiya an kan ce masa jikinsa da sauki duk da yake jin ciwo in ka ce a ai da sauki ai bai kai na wani ba ma sai ka ji ya samu kwanciyar hankali kalmomi suna da tasiri yayin da aka faɗe su akan dan adam saboda dan adam shi haka yake to yala wannan mu je abin nan shi mumini dai kamamme ne a kurkuku kamar a kurkuku a duniya yas'a fi fikaki raqabatihi yana kokari ne dama ya fusge kansa ya yanta kansa amma in dai a duniya kake to kai kamar a prison kake ƙoƙarinka na ɗawainiya da ayyukan alheri don su taimaki waye kai za su taimaka don ka kubtar da kanka daga wannan ɗauri da aka yi maka an gani shine fikak fikak shine ka kwance kanka ka warware kanka ka yanta kanka ka fidda kanka daga kamu la ya'manu shay'an hatta yalqa Allah ba shi da sakin jiki da wani abu har sai ya haɗu da Allah a cikin prison yake a daure yake ba shi da amincewa wani abu sai ya haɗu da Allah ya fito uru ya fito lafiya lau sannan ne zai kwantar da hankalinsa amma dai in mumini ne a duniya to ba shi da wata natsuwa da zai ce har zai shantake har zai iya saba wa Allah duniya ba wurin ma da za ka yi waɗannan abubuwa ba ne saboda wuri ne ba shi da tabbas duk abin da kake so wani ya iya samunsa ko kake so ka samu wani ya taɓa samunsa kuma yanzu kila baya nan tare da shi ko ma shi mutumin babu shi a duniya da haka ka sanya da za ka taka a rayuwar nan in baka sanya da zaka taka ba baka yi kanka hisabi to zaka zo haduwa da Allah cikin nadama zaka ce a dawo da kai don ka gyara kuma ba a dawowa duniya jiya nake ba da labari a darasi la'alla kun ji labarin wani mutum ana ce masa shaharur ya mutu kun ji kun san shaharur ku san shi ba gara ma da ba ku san shi ba na'am a ba na Algeria ba dan Siriya ne shekaran jiya ya mutu shaharur yana cikin makiya musulunci a zamanin yanzu yana da ba zan ce ku je ku kalli bidiyoyinsa ba a YouTube da larabci ne dai dama amma duk abin da zai yi na lalata ma'anar ƙur'ani ya dace da zamani da rayuwar turai ba abin da bai ba bai yadda da kiyama ba bai yadda da azabar kabari ba bai yadda da abubuwa da yawa ya ce ƙur'ani dan me za a zo a ce wai ƙur'ani fahimtarsa sai ka bari wai ka bi fahimtar annabi ta shekaru can baya a bar kowa da freedom of interpretation ya fahimci ƙur'anin yadda ya ga dama kuma ya abin da ya ga dama Allah ya ɗauke shi ya ce ba wata azabar kabari yanzu dai ya tafi shekaran jiya yana can ko me ake yi kuma Allah shi ya sai abin da ake kuma ba za a fasa ba yawwa shi sa kullum wallahi ka yi ƙoƙari a matsayinka na musulmi kai maintaining halinka na islam din kada ka bari a raunana maka imani duk inda za a kai ka wani wuri ba gun qur'ani ba ba gun hadisan manzon Allah sun ba fahimtar sahabbai ba ka rabu da wannan guri ka tsaya akan wannan hanya kai hakuri akan ta musamman wannan zamanin da ake musguna wa musulmi a ko ina a duniya babu babu wanda ke cikin damuwa yanzu irin wanda yace yana sanya addini yadda Allah ya ce ba mai shan wahala irinsa musgunawa da surutu sunaye iri-iri alaka ba maka kai ne dan kaza kai ne dan kaza kai ne dan kaza kawai saboda ka ce ba za ka yi abu yadda kowa yake yi ba yadda Allah yake so za ka yi ai ta musguna maka da surutu da zance iri-iri ga hanyoyi nan da kungiyoyi yanzu fitowa suke NGO iri-iri kungiyoyin duniya suna tabbazo tunanin da za su sa mutane su samu kokonto a addininsu su ji cewa rayuwar nan fa idan baka yi ta a yadda take a zamanance ba to zaka samu zaka zaka yi hasarar rayuwarka kuma za ku jawo al'umma ci baya kullum abin da ake faɗa kenan musuluncin nan duk shi yasa aka ci baya kada ka bari wannan zance ya shiga kwakwalwarka yana da danja sosai zaka samu matsala kai da ubangijin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin ƙarshe saboda shari'ar ita ta dace da zamanin kowanne zamani har kiyama ta tashi inda akwai wani zamanin da za a ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta dace da shi ba da Allah zai aiko wani da zai ci gaba da aiko manzanni na taba ga mana wannan zancen jiya bana nana tashi daga cikin hikimar sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine annabin ƙarshe shine dole ne shari'arsa ita za ta wanzu har kiyama babu wani annabi da zai zo ya canza shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda a ce akwai wata shari'ar da ta fi tasa to za a aiko wani manzon da ita amma tunda ta shine annabin ƙarshe bayan sa ba wani sako da zai zo daga Allah to an yi hakan ne saboda Allah da ya halitta ya sako dan adam a duniya ya san cewa wannan shari'ar da ya bari a Qur'ani wannan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan tsarin wannan tunanin wannan imanin wannan aqidar ita ce ta dace har duniya ta tashi da haka wani yazo yana cewa Qur'ani yanzu is outdated muna cikin 21st century shi ko an saukar da shi tun 13th century abin nan 7th century wannan ba lokacin da zaka zauna kana wannan bane abubuwan shari'a ai yanzu ma abubuwan duk ba za su yi ba ba za su yiwu ba ne yanzu saboda waɗanda suka tsara rayuwar yadda za a rayu a duniya haka suka tsara yadda za ta yi musu daɗi ba yadda musulunci yake so ba shi yasa sai ga kamar ba zai yiwu ba amma da za a bari kuma musulmin da za su tsaya a kan imanin yadda ya kamata su yadda da ƙur'anin ba sa wasa da shi ba za a biyo ta hannunsu a cuci addini ba yanzu irin sunan shaharu ɗin ba kirista ba irin su Taha Hussein a Egypt da sauransu duk an yi amfani da su Ahmad Amin da makamantansu me ba su yi ba an kai su jami'atu Sorbonne a Faransa an koyar da su yadda za su za a yi amfani da kwakwalansu a lalata addinin musulunci sun rubuta ko kwanto a Qur'ani ko kwanto a hadisai duk sun yi rubuce rubucen su suna ina yanzu duk sun gama sun tafi amma ina Qur'ani yana nan a zukatan mutane ko baya nan yana nan ba yadda za mutum ya yaƙi ƙur'ani wata rayuwa da wani zai kawo wani mai daɗi tsari kaza da kaza da kaza a biyo zancen haihuwa a biyo zancen menene duk waɗannan abubuwan akwai abin da zai amfane ka a rayuwa ta hanyar magani ta hanyar mi kai amfani da shi amma duk abin da zai cuce ka ta hanyar addini ya hana ka addini ya nuna maka maganar Allah akwai kokonto a ciki wallahi ka kiyaye wannan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah dai ne mana wa'azozi da yawa muna gani babu wani da zai yaƙi musulunci sai face a ƙarshen rayuwarsa rashin cin nasararsa ta bayyana ku riƙe wannan magana duk wasu fitsararru da aka taɓa a duniya wanda suka tafi to sai Allah ya nuna musu rashin cin nasara a abin da suka zo da shi ana nan har yanzu za su iya samun mutum ɗaya nan biyu can uku yanzu ku duba da ake ta yada a tsakanin mutane musulmi yan arewa fikirar ilhadi fikirar cewa ba Allah tana nan ana ta yada ta fikirar fitsara da ɗora samari akan zinace zinace a kusanci juna kaɗe-kaɗe rawe-rawe nuna tsiraici wannan hanyoyin social media da ake ta fantsama waɗannan abu ana ta amfani da irin yan fina-finan nan da sauransu wajen yaɗa al'adun wasu mutanen daban dole sai an cusa mana su mun bar namu ana yi wannan ko ba ana ɗaukar ɗaiɗai nan ɗaiɗai can ana ga kuma maganar kiristantar da mutane shi ma gashi nan duk an bazo mu an dame mu da shi amma duk da haka an bari amma idan aka ci gaba musulmi ba su tashi tsaye da ilmantar da 'ya'yansu da tarbiyyantar da su da mai da su kan asalin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba to abin zai iya ci gaba kada mu bari a raba mu da tarbiyyar mu kada mu bari a raba mu da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin ci gaban da za a kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare يعلم أنه مأخوذ إذ لا يأمن شيئا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه شي مؤمني يا سن شيوا za a kama shi da abin da ya aikata ta hanyar ji shi ne mana makubin alaihi yi ukabu bi ma sami'a mana duk abin da ya ji za a kama shi da shi in ya ji haram duk ran da ka zauna ka ji kaɗe-kaɗe duk da ka zauna ka ji gulma duk da ka zauna ka yi da wani aka yi da wani kana ji duk waɗannan abubuwan da suka shiga kunnanka to tus'alu an yawmal qiyamah sai Allah ya tambaye ka kana iya bari ko baka iya bari kana iya bari don haka ka bari ka bari ka yi haƙuri wani zai ce ai a zamanin yanzu abin da wahala ida ma wahalar ita ce test ɗin da aka kawo ka kaji a duniya a gwada ka za ka iya haƙurin ko ko ba za ka iya haƙuri ba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa fi basarihi har yanzu za a kama ka da abin da idan ka ya gani ka zauna kallon pornography ka zauna kallon waye ka zauna kallon tsireci hararin nan kallon mata wane ne duba nan duba can duka abin da ka gani za a lissafa maka shi mumini ya san za a tambaye shi akan wannan wa fi lisanihi haka nan harshensa duk abin da ya faɗa wa fi jawarihi da kuma gabubban jikinsa sauran ma'akubun alaihi fi zalika kullihi za a kama shi da duk abin da ya aikata a waɗannan abubuwa duka wannan duka wa'azin al-Hasan al-Basri ne ina ma zaka iya haddacewa ko ma'anar ballantana lafazin wa qala malik ibn dinar malik ibn dinar shi kuma yana faɗin rahimallahu abdan qala li nafsihi alasti sahibata kaza Allah ya ji kan mumini ko bawan da zai ce wa ransa alasti sa'ibata kaza ya ke raina ya kai raina ba kai ne mai aikata kaza da kaza ba ba kai ne kai kaza ba ba kai ne kaza ba alasti sa'ibata kaza ya lissafa ayyukan da yake ya wannan rai ba ke kika sani ne kaza ba ba ke kika ja min kaza ba ba ke kika ja min kaza ba in kai na lissafa abubuwan me kike yi hisabi kake wa kanka thumma zammaha sannan idan ya faɗi wannan abun sai kuma ya sanya wa ran linzami shi ne zammaha ba zammaha ba a'a ba zalun ba ne zai ne yawwa zaira ko yawwa zayun ce thumma zammaha shi ne sa mata zimam linzami yawwa da muke cewa lijam yawwa ya sanya wa ran linzami thumma khatamaha sannan dai ya sa mata abin da shi wannan dai linzamin da ake sawa ta cikin hanci shi ne ake ce ma khafa yawwa ya sanya ma'ana dai ya sanya wa ransa iyaka ya daura ran thumma alzamaha kitaballahi azza wa jalla sannan ya lazimta wa ran bin qur'ani fa kana laha qa'idan sai qur'ani ya zama shine ka'idinsa jagoransa da zai ja shi amma in ka tsaya ka bar ranka sai abin da yake so to lalle zaka halaka rai shi ne zai raya maka kada ka bi kaza ka tsaya akan gargajiyarka da iyaye da kakanni rai shi ne zai raya maka bidi'ar ka tunda ka saba ka ci gaba karka koma wani abu da ake cewa sunna rai shi ne zai gaya maka dan kuɗi kaza da zai biyo hannunka ɗauki mana ai za ka iya biya nan gaba sai ka je ka ka auka ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ka zo ka kasa biya rai shi ne zai riya maka ka yi zina rai zai riya maka kai liwatsi rai zai riya maka kai abubuwa to ka gaya wa ran ya kai rai ba kai ne kai kaza ba kai kaza kai kaza to sai ka sanya masa linzami sai ka ɗaure sai ka sanya ƙur'ani shine mai jansa to zaka zauna lafiya in baka sa haka ba kuwa ka bi abin da kake so yadda ka ga damar rayuwa haka za ka yi to za ka ga sakamako gobe kiyama ba zai maka daɗi ba kuma babu damar a dawo a gyara wa qad mufsilat an-nafs ma'a sahibiha bi-shariki can a baya ba an kwatanta ran mutum da shi da mai ran kamar abokan tarayya bane wajen kasuwanci a cikin misalan baya darasinmu na ƙarshe ai akwai wannan kalmar ta zo ka riƙa wa kanka hisabi irin yadda kake wa abokin tarayyarka wanda kuke kasuwanci tare ka kawo kuɗi ya kawo kuɗi ana kasuwanci ai ana yin wannan ko yau ai kasuwancin haɗaka eh ka kawo miliyan ɗaya ya kawo miliyan ɗaya ana juya miliyan biyu a sayo kaya ana sayarwa la'alla kai kana can kana wani abu shi ka ɗora yana kula da kayan amma kuma an riba ta tashi an yi yarjejeniyar ga yadda za a raba in an samu riba ko wannan shine ake ake cewa shariki to sai ce wa qad mufsilatin nafsu ita rai din rai din da ake cewa rai da kan mutum mutum a kansa to an kwatanta ran ma'a sahibi da mai ita da mai ran ma'ana mutum da shi da kansa an kwatanta shi bi shariki fil mali kamar waɗanda suke da tarayya ne a dukiya suke kasuwanci tare suna haɗaka فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا فكما أنه كما يديك شوى لا يتم مقصود الشركة abinda wannan haɗakar take so ta cimma ta kuma samu minar ribihi na riba ba zai samu ba illa bil musharaqati sai an yi sai an rarraba ayyuka ko wannan yi kaza wannan yi kaza alama ma yaf'alu shariku gwargwadon abin da shi abokin tarayyar zai aikata awwalan a farko wannan zai aikata kaza shine zai je ya saro kaya wannan kuma shine zai kaza wannan shine kaza wannan shi zai tsaya a shago wannan kuma shi zai kawo kuɗi wannan kuma shi zai kawo kaza in an tashi ayyukan da za a yi duka ana rarraba su ba raba ake ba to sai ce summa bi mutala'ati ma ya'malu sannan shi wanda ba aikin yake yi ba kudin kawai ya bayar kamar abin da ya shafi mudaraba ko mutum kullun yana leƙen ya hangi menene abin da sharikin yake aikatawa shi wanda yake tsayuwa akan kasuwancin mai kai kawo din mai fatocin ya je ya siyo ya kawo ko mai zama a shagon kai kuma ka bada kuɗi ka koma gefe yanzu misali ko a zamanance irin kasuwancin da ake na sayan shaya idan mutum ya sayi shaya ta wani kamfani wanda ya halatta a yi mu'amala da shi ya halatta ka sai shayar wani kamfani inda dilin ɗinsa abin da yake yi na halal ne ba haram ba ya halatta idan mutum ya sayi wannan ya zama shaya holder ne na wani kamfani duk labarin da ya shafi wannan kamfanin yana tsallake shi daga ya gani an buga a jarida ai kaza da kaza zai duba daga to waɗannan mutanen me suke mana ne da kuɗin mu haka ne ko ba haka bane yawwa to ballantana wanda yake da kai da shi ne ku biyu shi zai je Kano misali ya saro kayan ya zo ya bude shagon a yi kaza a kaza kai kuma ka ba da kuɗin ka dai kila ma kai ma'aikaci ne ka tafi can kana wani abu duk labarin da ya shafi tafiyarsa Kano sai ka bibi yau ya je in kana da damar da zaka san a ina ya tsuguna ya ci abinci da me da me yasa ya ƙara da abin da ba a bukata ko bai ƙara ba coca cola ya me yasa ya kara da kaza ko bai kaza ba ko ko ya tsaya iya kunun tsami duk waɗannan abubuwan sai concern ɗinka ne haka ne ko ba ka ba to so ake ranka da yake jikinka wanda zai ziga ka kai abin da ba daidai ba ka ɗauke shi kamar haka ka riƙa kallonsa yana jan ka ne fa zuwa ga ko ku samu riba ko ku halaka da kai da shi kun fahimci kwatancen to haka ake son ka ɗauranka ranka wal ishrafu alaihi kullun ka rika supervising dinsa wa muraqabatihi kana muraqaba kana kiyayewa saniyan abu na biyu kenan na farko kaga me yake aikatawa na biyu kullun kana supervising kana supervision kana bibiya kana bin diddigi thumma bi muhasabatihi thalithan sannan a ƙarshe ka zo ka ce kai bari dai a zo a yi lissafi ran kaza an yi kaza ran kaza an yi kaza nawa muka sa ne eh kaza ne to ya akai kaza ya tafi sai ya tsaya maka lissafi an yi kaza an sai kaza an sai kaza an biya kuɗin sauke kaya an yi waye an yi waye duka sai an yi lissafi thumma yamna'uhu min al-khiyanati in ittala'a alayhi rabi'an abu na hudu in ya duba ya ga cewa yana cuta to zai sa ka'ida ce a'a banda kaza daga yau kar a sake kaza ana fahimta fa kadhalika an-nafsu to haka ran mutum yake yusharitu han awwalan zai raba aiki da ita kuma sannan za a yi sharadi ala hifzil jawarihi za a yi sharadi akan cewa lalle a kiyaye gabubba kamar da ake sharadi wani zai kaza wani zai kaza shine ma'anar yusharitu an ce sharada raba aiki ne da kuma sa sharadi a yi condition cewa wani zai kaza wani zai kaza to haka ran mutum yake yana ɗaukar wannan sharaɗi ala hifzil jawarihi akan cewa zai kiyaye wato dukkan gaɓuɓɓa as-sab'a gaɓuɓɓa guda nawa guda bakwai zai zo ya faɗe su an gani allati hifzuha huwa ra'sul mali wanda kiyaye wannan gaɓuɓɓan guda bakwai shine capital din wannan kasuwanci shine ra'sul mali in ana kasuwanci ba akwai jari ba uwar kuɗi uwar kuɗi wanda ake jari da ita to shi ake ce ra'asul mal shine ake cewa capital ko yauwa to babban capital ɗinka ya kai mai kasuwanci da kai da ranka shine waɗannan gaɓuɓɓan naka guda bakwai a kiyaye maka su gaɓuɓɓanka guda bakwai a kiyaye su malam zai zo ya lissafa mana su ya faɗa mana su da ido da kunne da da harshe ko yauwa da gaɓuɓɓan jiki hannu da farji da sauransu duka zai zo bayyana mana biye da waɗannan abubuwa suke lalle a kiyaye lalle ranka ya kula maka da waɗannan abubuwa in ba haka ba kasuwanci ya faɗi to sai ka yi bibiya sai ka yi bibiya allati hibhuha huwa ra'sul mali war ribhu ba'da zalika da kuma sannan a samu riba daga baya faman laysa lahu ra'su malin duk wanda ba shi da jari da zai kasuwanci da shi fa kaifa yatma'u fi ribhi yaya za a yi kwaɗayin samun riba wanda ba shi da jari ina zai samu riba me jarinka kiyaye gaɓuɓɓanka ka kiyaye harshenka kar kai ƙarya ka kiyaye idanka gar ka ga haramun ka kiyaye kunnenka kada ka ji haramun ko to haka duk gaɓuɓɓan nan ka kiyaye su kada ka aikata kaza da kaza da kaza ka kiyaye hannunka kar kai sata dukka ka kiyaye waɗannan abubuwa to in kai haka shine kana da jarin da zaka haɗu da Allah da shi kuma zaka samu riba amma in baka da jari baka kiyaye gaɓuɓɓa ba to ba zancen ka samu riba da haka ka kiyaye ka rika lura ga sunan yace wa hadhihi al-jawarih as-sab'atu al-jawarih as-sab'atu wa hiya al-ainu kuna ji da ido wal udhun da kunne wal fam da baki wal lisan da harshe me bambancin baki da harshe ai akwai ko to baki ci shine aikin harshe kuma magana ku duba fa baki ne amma abubuwa nawa ne ake lissafi a cikinsa da yawa musamman da waɗannan biyu duk abin da za ka sa a bakinka ya wuce makoshinka to sai an tambaye ka akan ran hisabi duk abin da ka faɗa da bakinka sai an tambaye ka akan ranar hisabi a baki ga waɗannan biyu kana da ido ga can a sama kana da kunne ga shi a gefe sannan da farji yana tsakiya tsakanin shinyoyinka sannan da hannunka sannan kuma da ƙafafunka waɗannan guda nawa ne su bakwai al'ainu wal udhunu wal famu wal lisanu wal farju wal yadu wa arrijlu waɗannan guda bakwai su ne kafital ɗinka a zamanka na duniya su ne jarinka in suka halaka ka halaka su ne sabubban da suke sawa ɗan adam ya shiga aljanna ko ya shiga wuta wannan guda bakwai ɗin ka kalli halal baka kalli haram ba ka ji halal baka ji haram ba ka ci halal baka ci haram ba ka faɗi gaskiya baka yi ƙarya da annamimanci da yi da mutane ba ka tsaya kan matarka ta aure baka yi zina ba baka yi liwatsi ba ka yi tsare hannunka baka cuci wani ba baka saci dukiyar wani ba ka tsare kafarka bata taka ta je gun aikata haram ba baka doki wani da ita ba kuma to waɗannan in ka kiyaye su to shine ka samu wato jarin rayuwarka ta duniya kiyaye su ya zama cewa ba su kai ka ga lahira ka shiga wuta ba to shine ka ce ka samu riba yace hiya markabul aqbi wan najati shine abun hawa sune vehicle din da za a hau shine markab abun hawan da zai kai ka zuwa ga halaka shine atab wan najati da kuma tsira an gane faminha atiba man atiba saboda waɗannan gaɓuɓɓa guda bakwai wanda ya halaka ya halaka bi ihmaliha wa adami hibliha saboda ya rabu da gaɓuɓɓan baya kiyaye su ba ruwansa duk abin da ya biyo ta hannunsa zai saka duk farjin da ya haɗu da shi zai yi barnar da zai yi duk abin da ya ga dama zai faɗa duk abin da ya ga dama zai kalla a cikin abin da zai faɗa akwai abin da ya rusa la ilaha illallah akwai zagin Allah zagin manzon Allah zagin musulunci zagin iyaye zagin duk abin alheri ba zai faɗa ba abin sharri shine aikinsa to kaga ko wannan ya kai shi zuwa ga me al-atab halaka wanda kuma ya kiyaye su ba zai gani ba sai halal ba zai ji ba sai ba zai ci ba ba zai kaza ba duk sai abin da Allah ya yarda da shi da waɗannan gabubba to ya kiyaye gabubban sa wannan kuma shine zai zama masa sababin mene annajah وهي يتي هي مركب العطب والنجاة فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها ونجا من نجا بحفظها وند دكا جاءت إلى تدا كياي وأنن يتئلى ومراءاتها دولورا دسو فحفظها دون هكا كياي وأنن قبوبة أساس كل خير شين جنشيك كون الخير wallahi da wannan abun yana da muhimmanci a zukatanmu da kowa ya rike waɗannan ba mu manta ba gashi ba a jikinmu amma za an ce wani ya lissafa sai ya tsallake ɗaya kuma su ne sababin tsirarka su ne sababin halakarka dame dame ido ba tare da an kalla ba kunne baki harshe farji tukun sai hannu sai kafa haka yi lissafo su to in ka kiyaye wannan ka tsira duk wanda ya faɗi a jarabawa duniya sakamakon faɗuwa ne a wannan jarabawa lahira ce duk wanda ya faɗi a wannan jarabawa to sakamakon rashin kiyaye waɗannan abubuwa ne duk abin da ake a duniya tun daga shirka a manya-manyan laifuka to da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ake haka ne ko ba akwai shirka ta baki da mutum zai faɗi abin da ya ga dama ya zagi addini ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi bai yarda da Allah ba akwai shirka ta aiki wanda da gabuban zai da kafa zai taka ya je inda zai bauta wani wanda ba Allah ba ko ba haka bane ya dora hannunsa sannan sauran gabubba su biyo baya su goshi da sauransu a yi sujada a taka da kafa a yi tsawafi a kabarin wani a yi wane ne a abubuwa da iri iri ga su in ka zo bid'a haka da aqidu da sauransu da duk ayyuka da mutum zai aikata ta waɗannan abubuwan suke shigowa mutum ya Allah muna roƙonka ka tsare mana waɗannan ka taimake mu akan tsare su yace wa ihmaluha asasu kulli sharrin sannan rabuwa da watsi da rashin kula da waɗannan gaɓuɓɓa guda bakwai shine asasin dukkan sharri shine ginshiki da foundation ɗin kowane sharri qala ta'ala Allah maɗauki yana cewa ƙullil mu'minina ya gubbo min absarihim wa ya furujahum nawa muka samu a nan ƙullil mu'minina ka ce wa muminai ya gubbo min absarihim su rintsa idanunsu su kau da kansu daga kallon haramu ba kawai iya matan da za su wuce ba hadda wanda za ka buɗe da kanka a kwamfuta ko a waya kana kallo wa ya furujahum kuma su kiyaye farjinsu mun ji biyu wa qala ta'ala wala tamshi fil ardi maraha kada ku yi tafiya a bayan ƙasa da taƙama da me aka yi wannan tafiya ƙafa إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا duk takamarka ba za ka iya keta ƙasa ba ko saboda nauyinka da fiƙal da Allah ya baka walan tablugha aljibala tula kuma duk tsawonka ba za ka kai duwatsu ba kuma duk Allah ne yi su wa qala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abinda baka da ilimi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula gashi nawa aka faɗa nan as-sam wal basar an hado da albasar da an faɗe shi a baya to an shigo wannan ne saboda a faɗi as-sam ji shine al-udhu wa qala ta'ala wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan lisani yazo harshe ko yawwa ka gaya wa bayina su faɗi abin da yake shine mai kyau ka taɓa tunani akan wannan aya ka zauna kai tunani wa kulli ibadi ya kulu lati iya mun taɓa hudu ba wata nan akan wannan ka gaya wa bayina in ji Allah su faɗi abin da yake mai kyau alƙaunul hasan min al'umuri ma'amuri biha fi kulli ahwalika kai kokari ka koya wa kanka ka lizimci bakinka kada ya furta wata magana wadda ba ta da kyau in kana magana da mutane kai musu magana mai kyau kar ka zagi mutane kar ka ci mutuncin mutane kar ka gaya ma iyayenka magana marar kyau ka faɗa musu magana ta girmamawa kar ka ci mutuncin manya wanda suka fika a shekaru ko a matsayi ko a darajar da Allah ya basu magana ka ta zama mai kyau ga 'ya'yanka ɗanka da ka haifa ga ya masa magana mai kyau a kasuwa kake faɗi magana mai kyau a aji kake koyawa yara magana mai kyau duk inda kake magana ka ta zama mai kyau wannan zancen mai harshe wa qala har yanzu Allah mu ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida shi ma wannan zancen harshe wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad nan zancen hannu ne ma qaddamat aidiha ko abinda hannu ya aikata yawa duka waɗannan dai sun shigo cikin wannan magana da kuma wannan ba hasari bane akwai ayoyi da yawa da suka taɓa waɗannan gaɓuɓɓa kowanne an faɗe shi ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi ga abin da ba zaka yi ba ga abin da aka hana ka fa idza sharataha ala hibbi hadhihi aljawarih intaqala minha ila mutala'atiha to ina ga mu tsaya nan wannan fiƙara ɗin ba za mu iya gama ta ba lokaci zai ƙure sai zama za mu tashi akan inda ya ce fa'iza sharafaha sai ku riƙe mana insha Allah yadda za ka yi mu'amala da waɗannan gaɓoɓi ba mu gama ba in Allah kai mu darasin mu na gaba za mu ci gaba akan wannan ɓangare ya Allah muna roƙonka ka taimake mu akan kiyaye waɗannan gaɓoɓa dukkan abin da zai sabbaba mana alheri a rayuwar duniya da shiga aljanna ta hanyar waɗannan gaɓoɓi da sauran sabuba ya Allah ka haƙaƙa mana shi duk abin da zai zama sababin halakar mu ya Allah ka nisanta mu da shi ka ba mu damar mu fi ƙarfinsa mu aikata tunda yana tare da mu ba yadda zamu mu yage ka duba fa yadda in ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan duk abin da ka mallaka a duniya za ka iya kashewa a dawo ma da shi gashi kuma shine sababin tsiranka ko halakarka mutum zai rasa ido ai ta yawo asibitocin duniyan nan ai ta aiki iri-iri a dawo da ido ko kunne ya kare a kafa wata uku shida a kwance ba inda zai iya zuwa a zo ai ta gaishe shi wannan hannun ya kare wannan kafar ta kare gashi kuma ita ce sababin ko tsira ko kuma halaka duk kuɗin ka zai iya tafiya akan yadda za a dawo maka da wannan part ɗaya daga cikin wannan bangarori na jiki da naka in sun halaka amma kuma wannan amfani kake da su kai wa kanka hisabi ka duba ka ga cewa ka gyara aiki kada wani karta kai ka ga cewa ina ma ban kashe dukiyata an dawo min da wannan idan da zai ci gaba da kallon haram inda tunani ne irin na magabata wani zai ce in dai wannan idan zai ci gaba da kallon haram ne to gwanda a ce babu yanzu makaho in aka bo hisabi ran kiyama daga cikin laifukansa za a samu kallon mata ba za a samu ba saboda Allah ya ɗauke masa shi jarrabawa ce haka Allah jarrabe shi to amma a wani wurin ta zama masa alheri bai buɗe kwamfuta ya ga tsirara ba Allah bai sa ya taɓa ganin wannan abu ba duk inda za a azabtar da wani akan wani abu to shi dai dangane da laifukan ido to ba shi a ciki haka kurma ba ba zai zo a ce an kama shi da jin music da jin gulma sai dai in ta musantawa tasu da suke don haka duk gabar da ka rasa ka rasa saban Allah da ita shi yasa ake so dan adam ka dauki wani darasi ko dukan mu mu dauki wani darasi wallahi duk wata musifa duk musifar da ta hau kanka ka yi kokari ka yi mata kallo positive kallo kallo ta bangaren alheri in ka rasa wani abu a duniya kada kai ta kunkuni da zage-zage da cewa yau ka shiga uku ka halaka kaza da kaza a'a kallo wani wanda dama ba shi da wannan din kuma da irin zaman lafiyan da yake shi to da na samu wannan jarabawa Allah ma ya kiyaye ni da kaza da kaza da kaza da kaza ai ba kuma ta zance da muka taɓa yi na musibu na alƙalin shura'i da yake faɗi ko cewa yadda yake gode wa Allah akan musiba in ta same shi ta fuska hudu ai mun sha wannan zance yawwa to kullum ka rika wannan abu zai taimaka maka musifa ta zaina sanya maka hawan jini kada ka bari saboda wani abu ya faru ritayar aiki tsoronta talauci tsoronsa nomanka an karye ya'ya sun lalace wasu abubuwa duk kuma sai ya zama zuciyarka kai kuma duk ka rasa hope gaba ɗaya ba tunanin alheri a'a ka juya abin ka kalle shi ta wani ta wata fuska da zaka samu kwanciyar hankali kada ka bari hawan jini ya nukurkusa ka nan da nan a ce an samu stroke shikenan kuma rayuwar ta riga ta gutsu duk zafin damuwa ta duniya ka saisaita wa kanka wajen yadda kake kallanta insha Allah sai ga Allah ya tsare ka da lafiyarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu nan zamu tsaya saboda lokaci ya riga ya kure Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya sare mana al'amura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bayanin waɗannan ko tambayoyi muna sanarwa insha Allah ta'ala kuma da muka sanar jiya da shekarun jiya wurin karatu cewa wannan karatun namu na zakatul lahafan in Allah ya kai mu bayan mun dawo daga tafiyar da za mu insha Allah jibi bayan yasu biyar ga januwari insha Allah za mu dawo zai zama lahadi to satin da zai biyo shi darussan mu insha Allah za su dawo yadda suke da da can din nan shekara ɗaya da wajen rabi ko ma'ana zai dawo asabar da lahadi haka wannan darasin namu na izafatul lafan zai dawo lahadi da asuba zai tashi daga talata kashfu shubuhat zai dawo asabar ɗinsa shi ma wanda muke a dare nawa minhajus sunna yana nan yadda yake lahadin sa ba canji insha Allah na'am eh lahadi ai sai dare zan dauda kuma ba nan zan zo ba eh insha Allah sai juma'a na shigo yawwa sai asabar sai a fara insha Allah ta'ala eh lahadi kuma sai a zo na lahadi da yamma kuma can to haka dai Allah bar mana rayuwar cikin aikin alheri Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke ta yadawa barakallahu fiku wannan yana cewa ma huwa ma mawqifu المرء الذي ما موقف المرء الذي ظلم الناس في في حقوقهم اكرمك الله اي بقى هذا الف باللام والكلمه الاضافه بقى في حقوقهم في حقوقهم في الف باللام awwa me hukuncin ko matsayin mutumin da ya zalunci mutane a haƙoƙinsu kuma nadima sannan sai ya nadama wata ba'ani zulmi ya tuba daga zalunci a walam menene yugayyir ne kome walam yajid ma ya ƙudihim haƙƙahum hatta mata na'am me matsayin mutumin da ya zalunci mutane a haƙoƙinsu sannan sai ya yi nadama kuma ya tuba daga wannan zalunci amma kuma ba shi da abin da zai biya waɗannan haƙoƙi har ya mutu to asali wannan tambayar na ji daɗinta ta yi kyau saboda mun yi magana akan cewa Allah baya barin waɗannan haƙoƙi abinda aka sani shine duk mutumin da ya ci dukiyar mutane ko ya zalunci mutane ta ɓangaren dukiya da wasu abubuwa na haƙoƙi shine sai ya biya su idan ya tuba daga zalunci ma'anar tuban dama shine denawa da kuma mayarwa shi in ya shafi haƙƙi tuban abin da ake nufi da tuban shine denawar da kuma mayarwa to idan aka dena amma ba a samu an mayar ba saboda babu amma akwai niyya to sai a ɗauke shi a matsayin kamar mutum ya ci bashi ne yana jira ya samu damar ya biya sai kuma ya mutu in ya mutu to danginsa sai su biya daga cikin dukiyarsa daga tubansa tsakani da Allah cewa ya Allah na tuba ko ya yi hawaye da sauransu insha Allah Allah zai karbi tubansa amma tun da wancan haƙƙi na ɗan adam yana nan yana jira a biya Allah kuma ba zubo dukiya zai yi a kaiwa wancan ba ko ba haka bane daga tana nan akan cewa ƴan uwansa su biya wannan haƙƙi haƙƙi baya saraya haka shine in ba a samu dama ba shi yasa wallahi yake da muhimmanci ya ƴan uwa mu taimaka mu ƴan uwanmu duk wanda ya mutu da bashi ko da wasu haƙoƙi taimako ne a biya masa a nan duniya a taimaka yanzu abubuwa sun fara canzawa fa ina jin wasu labarai ana cewa wai a wasu wurare yanzu ‘ya'ya har sun daina yadda su biya bashin iyayensu ai kamar na faɗi wannan ran ko wai idan babansu ya mutu ya bar dukiya har sai sun zauna a yi mitin a ce wannan su wai ba za su biya wannan ba yayi yawa su ba ruwansu baba shi ya jawo kansa wannan mu ta mu ce taka waye baka ba kasuwancin ka ba komai shi kuma in fa bai biya wannan ba shine za a yi masa tafilisi fa za a zo a ɗauko ayyukansa kuna kallon mahaifin ran kiyama yanzu za ku kwantar da hankalin ku ran kiyama mutum ya ga babansa ana bin baban bashi bai biya ba a ɗauko sallolinsa da nafilfilinsa da ayyukansa na alheri da sadaka da ya duk a ɗiba a biya bashi da ita ayyukan alherin nan da su ake biyan bashi ran kiyama in suka kare kuma a ɗauki zunuban waɗanda suke bin sa bashin a ɗora a kansa sai a jefa shi a wuta waye zai so ran kiyama ya ga babansa a wannan hali sai dai in baka san baban zaka in an ce gashi ana bin babanka bashi ko zaka rasa komai a duniya in dai kana son babanka to ka taimaka masa ya shiga aljanna shine ka biya wannan basussuka in ba haka ba zaka bar shi ran kiyama sai a ɗauko ayyukansa gaba ɗaya a raba su a yi masa tafilisi kun san lafazin fallasa ai daga nan aka dauko ai ce an fallasa shi to ai wani shine dama fallasa asali ba Hausa bace wani ya abu an fallasa shi taflisin shine wannan Allah ya tsare mu dan haka hakoki ba haka kawai suke saraya ba dan haka kai kokari in mutum ya mutu bai biya ba to lalle ɗan uwansa su biya masa Allah subhanahu wata'ala kuma kamar da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk wanda ya karɓi dukiyar mutane yana da niyyar biya to akwai kuma wannan zancen Allah na biya masa to in mutum ya sa'a ya samu wannan ya mutu da niyyar biyar bai samu ba in Allah ya so to amma kuma baka san wanne ne ballat na ka ce a to wannan ai yana cikin wanda Allah zai biya masa don haka mu mu rike kayan mu yawa ganin me ce wa alaikum assalam eh a ƙa'ida idan wani ya kai ƙara a ita hukuma ƙara ake kai mata idan ba a kai ƙara ba ba ta shigowa cikin abin nan sibil abubuwa kana irin waɗannan sai idan wani ya kai ƙara wani- wani daga cikin su ya ce ni ban yarda da wannan wancan ba abin da yayye na suka yi ina son babana ran kiyama ya fita salin alim dan haka ya kai alƙali ya ce gashi gashi mu mun tabbata ana bin baban mu kaza amma yayye na sun ce ba su biya ba sai alƙali ya kira su a karɓo dukiya tilas a biya bashi kaga an taimaka wa baba Yawwa, amma in ba kai ƙara ba hukuma na ko shi mai haƙƙin ya kai ƙara yawwa mai haƙƙi ya kai ƙara yawwa inda an je gaban hukuma to shine za a yi wani wannan yana cewa mana muna son ƙarin bayani game da halacci ko haramcin bacci bayan la'asar to bacci bukata ce ta jikin ɗan adam a mutum ya sanya la'asar ɗin ita ce lokacin yin baccinsa wannan shi ne ba a so amma in wani abu ya tsare shi ko tafiya ko ayyuka sun tsananta ya dawo gida daga aiki kuma gaba ɗaya ba zai iya komai ba bacci ya dame shi in ya kwanta ba za a ce kuma ya yi haramun ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci bayan la'asar ba da haka bukata ce ta jikin dan adam babu wani nassi da ya haramta a yi bacci bayan la'asar babu wani nassi da ya haramta a yi bacci bayan asuba gwargwadon bukata ne amma kar ka sanya shi shedul ɗinka da'iman shine bacci wannan lokacin an fahimci wannan wannan ka sa shi haka ake yi shine laifi amma in bukata ta kama saboda tafiya ko gajiya ko aiki ko wani abu ka kwanta ka huta ba wanda zai ce ka yi laifi na'am da wani lokaci wasu suna tsanantawa ce an ga mutum ya kwanta bayan la'asar da ce a wannan ai ba a yi aikin shaidan ne a in bukata ta kama saboda gajiya kai bacci kan ba haka ba kila wani abu ba haka iya shi ba da daddare na'am na'am wa alaikum assalam hmm to ma'ana tsakanin kwakwalwa da zuciya wajen me rike me rikewa abu dama ai santarsa kwakwalwa ce in maganar rikewa ne yawwa amma kwakwalwa dai gaba ɗaya shine injin da ke tafi da komai ma na jikin mutum komai amma sarrafawar kwakwalwar ita kanta da jinin da ake sarrafawa daga zuciya shine ke wannan aiki jini a zuciya yake a je a tsabtace shi sai sake zagayawa a jiki to sai ya kai isasshe ya kai kwakwalwa in ya yanke daga kwakwalwa to komai tsayawa yake don haka tare suke aiki haka Allah ya tsara jikin dan adam kiyaye abubuwa da, da tsare su kwakwalwa ce take yi bal su malaman sanin abun ma sun rarraba akwai gefen memorin da ya shafi bambance abubuwa da gefen da ke kula da lissafi da gefen da ke kula da tuno ayyukan can baya da gefen da ke kula da tanzimi organization duk a jikin kwakwalwar mutum haka aka tsatsara ta shi shi yasa zaka ga in an samu matsala a kwakwalwar mutum wani lokaci sai kaga zai iya wani abu wani abu kuma ba zai iya ba to saboda duk waɗannan abubuwan haka network ɗin komai na na amfani wannan kuma ni ba ban san ilimin sciences ba masu kan samu likitoci sai su ma wannan bayani amma a bayani na abin da da mutane suke ambatawa wannan shine abin da ya shafi riƙewa a kwakwalwa yake sarrafawa da da- da gudanarwa ka ce daga zuciya ka fahimta yawwa Allah ya samu dace barakallahu fiik